بسم الله حرف الراء هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار تفكر أين أرباب السرايا وأرباب الصوافن والعشار وأين الأعظمون ندا وبأسا وأين السابقون ذو الفخار وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وهل شيء يصون عن البواري حرف الزاي أيعتز الفتى بالمال زهوى وما فيه يفوز من اعتزازي ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخالطة المخازي ونحن وكل من فيها كسفر دنا منا الرحيل على الوفازي جهلناها كأن لم نختبرها على طول التهاون والنفاذ ولم نعلم بأن لا لبث فيها ولا تفريج ولا تفريج غير الاجتياز حرف الطاء كفى بالمرء عارا أن تراه من الشأن الرفيع إلى انحطاط ألا المذموم من فعل حريص على الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من صدر البساط يرى أن المآزف والملاهي مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا وزال القلب منه عن النياط حرف الظاء إذا الإنسان خان النفس منه فما يرجوه راج للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا إصغاء نهو الاتعاظ وما زهد التقي بحلق رأسي وليس بلبس أثواب غلاظ ولكن, بال ولكن بالهدى قولا وفعلا وإدمان التخشع في اللحاظ وإعمال الذي ينجي ويمني بوسء, بوسء والفرار من الشواظي guda an yi nawa kenan yanzu
hudu kenan guda hudu kenan ya to bari mu bari mu tunga tuna inda dama din suka mu kara insha Allah hai barakallahu fikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم العربة بيقوة تنزل القيدة شكرة تدبو ديدة دري حدود أربعين دا wanda ya dace da 24 ga watan Jun shekara ta 2020 a yau ne da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na zuhudu wanda al-imam Ali ibn Hussein ya rubuta kuma wannan shine darasi na hudu insha Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu ci gaba da karatu kada manta da sabuwar dauran da muka shirya ko a inda muka bayani za mu karanta littafai guda hudu insha Allah na farko lamiyatul afal ta ibni malik akan ilimin sarfu na biyu kuma mulhatul irab na imam al-hariri akan nahau sai ta uku nazmul warakat na al-imam al-amriti sannan sai na hudu al-burda burdatul madi na imamul busiri insha Allah ta'ala sai ai kokari a same su mun yi bayani wanda yake ba ba zai samu ba to za a iya fitar mishi da su wato wanda bai sama ba za a iya fitar da shi da izinin Allah sun ta'ala kuma muna fatan insha Allah sati mai zuwa litini mai zuwa za mu fara in Allah yarda Allah shi mana jagora ga baki da na'am na'am eh na'am akwai rijista da muka yi bayani za a yi ɗari biyar biyar Allah shi ba da iko ya yassare mu kowa to harfin ra'ayi ko sati mai zuwa insha Allah Monday din nan da safe takwas da rabi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na eh muna fatan litini talata laraba alhamis in Allah yarda haka za mu yi wannan karatu idan kun tafi amurin a shekaru karatu ne fa na shekaru biyu ko uku shine za a dunkula maka a wata da in Allah yarda to Allah ya sari mana na'am eh kowa sai ya diga mi kamil ko in kuma mun yi shiri kaga sai a dan yi refreshment a nan ko tunda zamu dan rinka yin break in Allah yarda za mu yi karatu ne wuta wuta to Allah shi fahimtar da mu duk ba kokarin yan uwa mu samu abin da za mu yi ba addini ne hidima kawai kun gane yawwa za ka yi ma addini hidima ta bangarora daban-daban to mu yi ikhlasi mu kyautata aiki Allah kuma shi ya yi ki da ya ba mu lada to Allah shi ba mu lada harfin ra'ayi ko to malam ya ce halid duniya wa ma fiha jami'a siwa zillin yazulu ma'an nahari wai yanzu za a ɗauko maka duniyar na a nuna maka mai ce ita har duniya shin ita duniyar nan wa ma fiha da abin da ke cikinta ba komai bane ba siwa zillin face wata inuwa ce ya zulu wanda yake gushewa ma'an nahari tare da tare da yini duniya kamar inuwa ce da zaran yini ya tafi inuwa ta tafi ko to ita ma haka duniya take da zarar lokacin da yayi za ta yi saurin tafiya kamar yadda inuwa ke saurin tafiya wannan halin nan a datu harfu harful istifta harful istifham ko to suka ce hal anan yana da ma'anan na fiyu ne ma saboda dalilin mene a gaba siwa domin inda aka zo da na fiyu uslubi za ga idan an zo da na fiyu za ga an zo da illa ko ko adatul istisna siwa na daga cikin adatul istisna ai siwa sawa sawa'un duka ne wa ma muhammadun illa kaga ma nafiya illa adatul istisna to kamar nan hadid duniya wa ma fiha jami'an siwa ai mad duniya hal na da ma'anan ma nafiya hadid duniya ita duniya ba komai bane wa ma fiha malam mausuliya ce tana da malan allazi da abin da ke cikin ta jami'an duka siwa ai illa zullum ba komai bane kawai face inuwa ce ya zulu wanda ita inuwa take gushewa ma'an nahari tare da yini yini na tafiya ba inuwa to haka ita ma duniya kamar yadda yini inuwan nake saurin tafiya ita ma duniya haka take saurin tafiya faqatinuha sari'u zani anha kamar yadda ya gama da can bako to anan wannan baiti yana son ya nuna maka duniyan ita ba kowan ko bane ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha siwa zikrullahi wa ma walahu duniyan la'antacciya ce abin da ke cikin ta ma la'antacce ne face mene ambaton Allah da abin da ya jibinci shi ma'ana face ibadan Allah da abin da ya jibinci haka ballantana ma an yi shi bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga duran ala nur to Allah ka sa mu dace saboda haka ita duniyar nan ba ta da wata daraja laukanatid duniya na'am ta'dilu junaha ba'udhin ba'udhin ko da dai a ce duniya darajar ta yayi daidai da darajar fuffuke na sauro ma haka ne ko to da kafiri bai samu gurin da zai kamfaci ruwa sha ba ba ta da daraja inuwar a duniyar kaga mutum ya samu kudi ko ya kai matakin ilimi ko sarauta kaga yana huhur hanci yana bake bake wai shi a da dole tauren giwa to ni dai wajen wannan istiara ne ni na kana kana akwai aibi to maimakon a siffanta ka ce mai hakuri mai juriya zakakuri a wai kuma sai a rika siffanta ka da wani abu na cikin dabba to ko da yake dai hausan da ya da sauran amma dai akwai abin duba dai wannan nan Allah ka samu dace hal ana amfani da shi domin istifhami ko a duniya din nan kun ga zai zama mutada ne fa ma fi ha sai zanto khabar siwa kana da luga uku siwa suwa sawa'un duka yayi makanan siwa an karanta makanan suwa a cikin kira'at mana akwai karan da suke karanta makanan suwa tafakkar aina arbabu saraya wa arbabu sawafin wal ishari tafakkar ya kai dan adam kai tunani aina arbabu saraya ina kwamandoji jagororin yaƙi yau ina suke wa arbabu sawafini sannan kuma da ma'abuta dawakai ina suke in ana ambato mutanen da kaji an ce aiwa ne dakarin ne zakaguri ne yana da wani dakarin doki in ya hau kan dokin nan to shi kenan duk sauƙaƙen yakin da ya shiga ta watse to ina suke yau wal ishari da kuma ma'abuta raƙumma ina suke abin da yake son yi nuna mana shine kai dan adam kai tunani duniyan fa mai saurin tafiya ce kamar yadda inuwa ke tafiya haka ita ma take saurin tafiya to wai mu ya ishe ka misali ka dubi kwamandojin yaƙi Khalid bin Walid Allah ya ji ganshi ya ƙara yarda gare shi yau ina yake Allah ya dake shi to tunda Allah ya dake shi kai ka cika kai kai zaka zama zaka zauna ne kai maza da ke ka ku duba ba sarkakiyan yaki babu inda zaka duba a jikin Khalid bin Walid face kaga suka ko sarar takobi saboda Saifullah al-Maslul suna mushi wannan kinayar ko lagabin ko zararren takobi na ubangiji zararren takobi na ubangiji wanda yake duk komin sarkakiyan yaki sai ya su abin nan amma shi da kanshi yake mu kanshi kai ce kai ce don Allah ya dauke shi ne akan shimfiɗa ka ji kuma ikon Allah a kwance akan shimfiɗa na yana jinya aka dauke shi to Allah ka ji kansu ka ƙara musu yarda to haka fa yan uwa in ka dubi kwamandojin yaƙi a ƙasashe daban-daban duk yau ba su suma sun tafi wa'ar babu sawafin sannan kuma da ma'abuta da kai as-sawafin jam'in safin ma'ana doki dawakai masu ƙarfi dawakan da ba sa shakkan fada makorin yanki ko kuma gogayya ta yaki ina wuce mu je cikin suratul sad iz urida alaihi bil ashi safinat al jihad as safinat al jihad ga kalman nan mu bance nan ko sannan al isharu kuma ragumma kenan wa idha al isharu uttilat arbabu jam'i ne na rabbu ko? Rabbu yakan zo da ma'anan as-sayyid, yakan zo da ma'anar al-malik, yakan zo da ma'anan al-khalik, rabbul alamin. Mun fahimci wannan ko? Allah ka samu dace. Wa aina al'azamuna nadan wa basa, wa aina sabiquna zawul fakhari, wa aina al'azamuna ina masu girma suke yau. a ce wani sarkin ƙasa kaza ne wani shugaban ƙasa kaza ne wani dakare ne a ci kaza ina masu kuɗi ina suke yau ainul a'azamuna ba ku ji fa ba ce ainul uzama'u ba a sai aka ce al a'azamuna kun ga ismu tafdil ko madalla to ina suke yau duk masu girma ina suke yau Allah ya ɗauke su ga saddauna a lokacin saddauna saddauna fushi shugaba ne ko ina yake watan kwarjininsa ko a kudi ne ka je wallahi suna girmama shi da tafaha balewa suna girmama su to amma ya kuma yanzu Allah ya dauki ransu to Allah ya saka musu da alheri ina suke duk babu su Allah ya dauke su kwanaki ina bincike a opera opera sai na ga waɗansu mutane guda goma ne ko waɗanda duniyan Najeriya ba za ta manta da su ba saboda azzalumai ne sun cuci mutane. Na farko wanda suka fara kawowa shi ne wani shahararren barawo bayar bai daidai da ya shahara a kudu Allah shi kare mu anini to ina yake yau zan iya tunawa ai could remember akwai wani lokacin da labari ya iso nan cewa wai anini zai zo- zai zai ci jihar Kaduna zai zo kuma sabon gari wallahi kasuwar sabon gari aka watsi wani abu ya wani abu ya faru sai aka tsinci kawai wai anini ne shi wallahi gaba gidi kasuwa ta watsi to duk waɗannan barayin da waɗanda suka shahara wajen tsaface-tsaface da zalunci da mugunta da sata duk ina suke yau duk ba su nan wani kaji a ce bishiya tana faɗi bishiyan tsohon bishiyan gawo ko kuka na faɗi sai a ce ayi shikenan maza sun faɗi daga nan sai ga kawai wani sarki ya rasu ya, ya mutu ya rasu ko makamancin wannan to kaga wannan na nuna mana kenan kullum man alaiha fan wannan kuma na nuna mana mai takasan san mu ja maka mu kunni wallahi kowa ya kowa ya- ya ya dawo ya zama salihu kowa ya zama na Allah ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu na'am wa aina sabiquna ina waɗanda suka riganya jam'in sabiqu ko ina waɗanda suka riga suka yi rayuwa gabanin duniyar ma ta shiga ba ina hitila ba shi ina waye ina anwar sadat duk ban misiri kaka kuskure ka fito mishi magana anwar anwar sadat na ji kuwa haka ne ko saboda ba su ji daɗin daɗin shi ba karka yadda kai wa misiri labarin anwar sadat ina ga man ga manya manyan dai mutane ne waɗanda suka shahara wani wajen zalunci wani wajen taimako wani wajen tausayi wani wajen haƙuri wani wajen jarunta wani kuma wajen ilimi duk ba su Allah ya dauke saboda Allah ya yi alkawari kullu nafsin za'iqatul maut Allah ka gafarta mana na wa ainal okay, na na wuce kenan wa ainal azamuna ina masu girma nadan ai ata'an wajen kyauta wa ba'san da karfi wa aina sabiquna ina waɗanda suka riganya suka yi rayuwa tun a far lokacin farko duniya ma ko ina daji ne ina suke zawul fakari ma'abuta alfahari ma'abuta girma waɗanda suke da abin da za su yi alfahari da sauransu ina suke da nan guraren duk- duk- duka duka gidaje ne kwaranni kawai akwai sanda ah, mahaifina ke mana bayani ya taso aiki aiki da ke security ya ya ah, ya taso aiki daga sa- samaru ya yi fa abin nan police a poli- a policeman ne ya taso daga samaru a ƙasa bai taso sha biyun dare daga samaru ake kikai ya taso aiki ya zo nan cikin gari wajen karfe ɗayan dare ya dawo gida yake yake mun bayani saboda babu yawan yalwan gidaje da mutane a lokacin nan fa wata za- zakanya ce ba ta biyo shi tana ta bin shi tana ta bin shi Allah dai ya taimaka idan ya tsaya ita ma sai ta tsaya idan ya ci gaba da tafiya sai sai ta biyo shi a haka a haka dai har yanzu cikin gari ya shiga gida ta zaga ta bayan gida tana ta kewaye kewayen gidan tana nemo ila zai fito ta guri kaza ko ta guri kaza ma'ana ba mutane a lokacin nan to yanzu ga shi inda za su dawo yau su ga gurin su ga su ga- su ga gari ko ina ya cike ko ina ya cike to idan muka dubi kalmar Allah nadan yana nufin ata'an ne yana nufin ata'an amma kalmar nada asali shine raba raba akwai akwai mene akwai albarka tare da shi ko haka kyauta ma akwai albarka tare da shi to shi yasa sai aka aro ya aro kalmar nadan yana nufin mene yana nufin kyauta shine kafarun nada waballu sada sosai kuwa shine sosai kuwa sannan kuma ba'san karfi kenan kuwa mu je cikin suratul namli to ka yi malli ya zira basin shadidan ta ko ga matan cikin suratul namli ulu basin qalu nahnu ulu basin shadidin a na qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki ajima ta maza malam ba wani irin wal amru ilayki Allah ka samu dace to saboda haka albasu kuwa kenan karfi yakan zo da ma'anona dai daban-daban na mana bayani cewa yawan leka cikin littattafan dictionaries na larabci kama al-mujamul wasit al-mujamul ra'id al-mujamul ghani al-mujamul huruf ga sunan da manajid su ne za su baka dama ka ƙara lalubo ma'anona na waɗannan kalmomi wa aina sabiquna ina waɗanda suka riganya a sabiquna shine wanda jam'in sabiqu ko duk wanda ya riga zawu ismu ne min al asma'il khamsa jam'i ne ko mene zu zu zawa zawu zatu zawata zawatu umma wutu illati ata zawatu ibnu malik ko to Allah ka sa mu dace To idan ka zo li'irabi aina sabiquna aina sai ka ce ismul istifham mabniyun ala al-fath fi mahall rafi khabar mubtada as-sabiquna shine khabar wa taqdir al-jumla as-sabiquna aina haka asalin jumlan take an kawo aina a farko saboda aina min al-alfaz allati laha sadara bil kalam kamar ne ke cikin kaidan nawo wa aina al-qarnu ba'da al-qarni minhum min al-khulafa'i wa shumul kibari wa aina al sannan kuma ina karnona suke ina karnona suke ina generations suke karni suna ne wanda yake nuni akan shekaru na shekaru shekaru ɗari shekaru ɗari ina mutanen da suka wuce a shekara ɗari ɗari ɗari da suka wuce ina suke karni bayan karni minhum daga cikin su akwai al-khulafa ar-rashidun ina suke sai dai labarin su washin mulki bari da kuma mene da kuma tattaro jam'i ahlul unufi wata shimmu an yi amfani da lafasin shimmu ne da tashamma shinshina a shimmu ma'ana ma'abuta hancina masu girma abin da ake nufi mana ina ma'abuta dukiya ma'abuta mulki domin galibi waɗannan suna cikin hutu ne suna cikin yalwa ne da sauransu karke za ka ga mene akwai alama na kiba tare da su ko akwai alama na girman hanci mun banci wannan kumburin hanci saboda mene saboda ƙoshi to ina suke diga baki ɗaya a nan ya ce mana karni bayan karni mutanen da su shekara ɗari sun wuce wanda suka zo ɗari yanzu na karni na nawa ne karni na to to fa to ne ne za mu ɗauka karni na sha biyar to ku duba mutum da karni na ɗaya karni na biyu karni na uku karni na shekaru ɗari ɗari nawa kenan ko kuma in za a yi lissafi karni na farko shekara ɗari karni na biyu shekara ɗari kaga ɗari biyu ɗari uku ɗari na'am ka ce shekara dubu ɗaya ɗari biyar ina suke duk Allah ya ɗauki ransu to Allah ya ji kan musulmi da su gabata na wa ainihin karnu ba da karnu minu ko minkum wani sashi daga cikinsu min kaman tabi'idiyya kenan minan kulaba'i kaman halifofa guda hudu ina suke ba a taɓa mantawa da halifofan nan musamman waɗannan halifofan nan guda hudun in aka shiga babu jam'ul qur'an a ulumul qur'an ba a taɓa manta da sayyidina abubakar irin kokari da jarintan aikin da yayi kun ga ya ba da ya ba da kaso mai tsoka wajen tattara qur'ani sannan kuma ya ba da kaso mai tsoka wajen yaƙi da ahalin ridda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ɗauki ransa wadanda suka yi ridda suka fada kafirci suka koma kafirci ya yi shagugar maya wajen mene wajen yaƙan su ya dawo da su zuwa ga musulunci ku dubi sayyidina Umar wanda idan ya kama hanya ko da shedan yayi rabi a hanyar nan shedan zai bar hanyar dole saboda karfin imani wannan shi ba a wani wasa a gabansa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci ya kwanta shikenan labari sai yawa su kuma a gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya saki matansa matansa Mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gidan manzo Allah sayyidina Umar ba yana da ya ba ya shigo ya zo a gujen gaske gidan manzo sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba sai ta masallaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan kesin tabarma tabarma irin karonu din nan ya annabi ya tashi ga shedin tabarma kuma tinsa da sauransu ya tambaye shi ya manzon Allah da gaske ne ka saki matinka yace a'a to daga nan ne suka ranka suka koma gida da sayyidina Umar ya ji labarin abin da ya faru ya tasa su ya tasa mata annabi sallallahu alaihi wasallam har da Aisha yi ta musu fada har da Hafsa ya ta musu fada ya ta musu fada ya ce idan ba kwa gani mana ba kwa kyauta tunanin cewa idan ya sake ku Allah zai azurta shi da mata muminatin kanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sa'ihatin kuma sa'ibatin wa bukara mana wajen jarunta da ƙarfi ka gani wane ne zai iya tinkaran wa azuwajuhu waye zai iya tinkarar sun sani ya musu irin wannan sai sai na bakar saboda karfin imani da makamancin wannan to mu je kuma ga sayyidina aliyu in dai in dai fasahan baki ne aka samu sayyidu mu sami rijalu ne sahal rasul ka ji irin baje koli da mai littafin yayi wajen bayani akan irin fasaha da Allah ya ba sayyidina aliyu sannan kuma ga sayyidina uthman in dai ana maganan kuɗi in dai ana maganan shugabanci ga kuma nafila nawafil da daddare ta hau bi ashmutin unwanin sujuda bi ya ka ta'ul lili tasbihan lokacin da suka zo kashe shi ya ce ko kun san cewa ni ne na sai bi'in ruma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manista bi'in ruma falahul janna suka ce eh mun sani ya dinga ambato baiwa da Allah ya masa maimakon su kalli girman shi darajar shi dan aljanna ne a'a sai da dai mabanta suka yi barna ga kunya domin duk abin kafin ya rasu sai na Usman kafin ya rasu sai da ya faɗi ko kuma ya yi mugunyan addu'a ga kowane ɗaya daga cikinsu saboda yadda suka keta mushadi sun shigo cikin gidansa suka ci mutuncin shi da sauransu mai rijal wani sahalar da su yake bayani in ba na manta ba dukansu babu wanda ya rasu wallahi sai da irin mugunyan addu'ar da aka yi mishi tabbata a kansa mu je cikin rijalun sa haular rasul to Allah ya sa mu dace ina ganin bari mu dan kada takaita ko saboda yanayin lokacin nan ka allam ka allam yukhluqu kai ka ce waɗannan mutanen karni da karni nan ba halice su ba ka allam yukhluqu kai ka ce ba ba halice su ba aw lam yakunu ko kuma basu zamo basu zamo a bayan ƙasa ba wa har shay'un yasunu anil bawari wa hal shay'un shin wai akwai wani abu ya sunu wanda zai kare ka anil bawari ga barin halaka akwai alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahluka muhum suratu ibrahim akwai ta kalmar kuma irin ta innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakata sai Allah ya ce yarjuna tijaratan lan jabur to akwai wata alalar mummi a taso a taso a taso a shafiya wani wa makar ulaika huwa ya bur ala saka da alheri ga ina jaiza nan Allah ka samu na yi asa'a to idan muka duba ka Allah karatunmu na jiya na Ibn Malik ko me baitin ka annaba ga ta yi takribin da ba wani ya haddace to ka lam yukhliqu kai ka ce wa halice su ba na'am ka an lam yukhliqu e ka annahu lam yukhliqu ko jamil jiddan ana idan an yi tafifin ka anna sai ayi izmarin mene ismin da ko madalla ashe ba manta ba barakallahu fikum wa hal wa hal shay'un hal din nan in zamu rabi zamu ci menene ne za mu ce menene a afwan shay'un mubtada ne fa li'annahu jidda na kira ne li'annahu mu'tamidun ala al-istifhamin wala yazuzu libtida bin nakira malam tufidka inda zaidin eh wa hal khillun lana ga shahid wa hal sai aka ce khillun kun gane khillun ba nakira bane hal ba istifhami bane to sawaga libtida bin nakira huna li'anna li'anna nakira mu'tamida ala ala istifhamin Allah ya samu dace duk dai yana dai daga cikin ka'idojin da muka karanta ko to harfu zai na'am ayatazul fata bil mali zahwa wa ma fihi yafutu min itizazi ayatazul fata nan ba akwai ta'ajjub ba istifhami ne amma al-muradu bihi at-ta'ajjub ayatazul fata abin mamaki wai ashe ashe yanzu nan saurayi zai rinka yin girman kai yana nuna izza kun gane ko a yi a zulfata yanzu shin saurayi zai rinka neman girma bilmali da saboda dukiya wata saboda dukiyar da Allah ya bashi mutum ne Allah ya bashi dukiya gashi kuma saurayi aka dai gade ganiyan abin nan daɗi ko nurin ala nur ko yana cikin ƙarfinsa da kurcinsa kuma sannan ga wadata to yanzu a ce wai sauri abin mamaki yanzu a ce saurayi shine zai mene zai rinka neman ɗaukaka da girma girma zahawan saboda taurin kai takabburan bi ma'ana zahawan azzahi ismul fa'il bi ma'ana almutakabbir wa ma fihi yafutu ai wa yafutu ma fihi wa yafutu ma fihi abinda ke cikin sa yake tare da su zai zai kubuce masa mene itizazi nakan da mene daga girman nan ma'ana duk wannan girma da dauka da yake ciki za a wayi gari mene ya shi ya kushe siwa zillin ya zuru ma'an nahari kun ga kalmar aya a tazzu da itizaz duk da ka izza ne da ka azza izzu ya daukaku yana daukaku akwai kuma azza izzu kalla ya killu kenan wannan da ma'an da wannan ma'anan ne aka zo aka samu hadisin al-aziz li'annahu kalla wannan dura ko kamar yadda wasu malamai suka ce Allah ka samu dace to a nan dai yana nuna mamaki ne a ce gashi mutum yana da kuɗi maimakon dukiyar nan ta ƙara mishi ladabi da biyayya ga wanda ya bashi dukiyan a'a kuma sai ga mutum na holo ko yana hura hanci yana kakkambama wai saboda shi yana da dukiya Allah ka kare mu alhalin bai kula da cewa abin da yake tare da shi zai iya karewa ba kalmar fata ya futu fawatan ko? na'am madin na musuliya ce da manan allazi zahawan zai zama mai wani irin mai zama mai rabin shi na'am hal zai zama hal ko? جزاكم الله خيرا حرب الزاي عفوا شو ما مش بتشكي ويطلب دول ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخالطة المخازي ويطلب دولتها كما وي har ya rinka neman daular duniya garin duniya na'am jununan saboda hauka ai li ajli dhunun kaga zan maful mai wani iri مفعول لأجله the object of reason ودولتها الهان غارن دنيا مخالطة المخازي gaurayeke ma'ana abin gaurayawa ne bil makazi jam'in makhza bi ma'ana khizyu mu shiga cikin suratul suratul hud wa min khizyi yawma iz kun gane ko sai ga kuma kaga mutum yana neman garan duniya saboda hauka ya makance kuɗi kawai malam har ma rinka ce mishi kuɗi ya fi mini kuɗi ya fi dan uwa kuɗi ya fi dan uwa Allah shi kyauta jununan saboda hauka sannan kuma ga garan duniyan gaure yake da mene da almakazi watan kunyace kunyace khizyu shine taɗewa ko kunya duniyan in ka ce za ka neme ta ka san dai galibi ma irin waɗannan masu kuɗi wanda irin su ya rufe yaki haram yaki halas ne kawai ba za ba sa damuwa su ji kunya ko kar su ji kunya duk dai kawai duk dai dukiyar dai kawai ta zo kawai Allah shi kyauta Allah shi kare mu kalmar jununan maful li ajlihi kenan zai zama sannan kuma kaga daulatul duniya kaga mudaf da mudaf ilayhi ko wa alaikum salam na'am to wa yatlubu daulatul duniya jununan to bar mu ce wa yatlubu daulatul wa yatlubu daulata daulatul duniya to ina sai ulhal wa yatlubu daulatul duniya jununa halata kaunihi jununan yayi haka maful ya tilhi ne domin kun gane idan ka ce ja alkaumu mansurina ja alkaumu halatta kaunihim to wannan waya tulubu daulatar duniya aya ta zulfata bil mali zahawa wa ma fihi junu- wa ma fihi yafutu min itizaji ko wa yatlubu dawlata dunya jununan halata kaunihi majnunan ko sai dai ai tawili sai dai ai tawili asali ko rashin wannan tawilin ko junun a ce masdar bi ma'ana majnun mun fahimci wannan ko to a haka ne zai da hal to amma sai sai ki zaki tambaya limaza yatlubu dunya kun gane ko kaifa ya tulubu duniya jununan to bari dai mu ci gaba dai jamil jiddan da musharaka garan duniya to wa yatlubu fi'l mudari ne wal fa'il damir masutun fi jawaz takdiru huwa dawlatu zai zama maf'ul مفعول به وهو مضاف الدنيا مضاف إليه إيه. بارك الله فيكم to alhanin garan duniyan yana gauraye ne yana cakuɗe cakuɗe ne da abubuwa na kunya alfada'ih bi ma'ana wa nahnu haka ne wa nahnu wa kullu man fiha ka safrin da namin narrahilu ala wa farin wa nahnu sannan kaga mu wa kullu man fiha da dukkan wanda ke cikin ita duniyan kasafirin ai kasafirin kamar matafiyi ne ko kuma kasafara kamar matafiya ne bari za mu dawo da nan rahilu minna gashi lokacin tafiya fa ya kusanto mu yana ta kusanto mu yanzu cikin mu nan da muke zaune nan baka isa ka ce sauran mu shekara ɗari ɗari a duniya mu mutu ba ba kai suka ci sauran mu shekara ishirin ishirin ba wani abin da ya rage mishi na da tsawo wani abin da ya rage mishi bai da tsawo wani abin da ya rage mishi ma gab ne to Allah kyautar karken mu Allah shi gafarta mana zunuban mu manzo sallallahu alaihi wasallam kullun yana neman gafaran Allah sau 100 wata riwaya su 73 to yan uwa wayewan kenan fa wayewan kenan da ni da kai mu lalibi wani adadi wanda zamanin kai na istighfarin nan kullun ka yi shi kullun ka yi shi saboda shin da mai ilimin da mare inda mara ilimin wane ne ya kubuta daga sabon Allah ba wanda ya kubutu kullu bani adam ta'un saboda haka yan uwa mu lazumci istighfari wastaghfiru rabbakum to lafazin ka safirin jam'i ne na mene na safir safir safara kun gane kaman katif kataba alhanin mu a cikin duniyan nan kamar matafiya ne bi aidi safara jazakumullahu khairan safarin haka ne ko yayi kawo masdar yana nufin matafiya danar rahilu minna to ai yanzu ma mun ga fili dana wannan wani irin fili ne bi itibari al-harfi al-akhir kaga mutul akhir ne ko madalla الرهيل وجل إرابي ذا متمش مني الرهيل فاعل كو na'am ala wa farin bisa ga bisa ga gaggawa uridu ka fauran ina son ganin ka da fauran nan take instantly na wa fazimi to jamil eh, jamil jiddan haka ne kuwa to wa nahnu kullu na wa nahnu wa kullu man fiha ka safarin da namin narrahilu ala wa farin alhalin gashi tafiya lokacin tafiyan mu ya kusanto alawa farin ai ala qurbin alawa fazin afwan alawa fazin ai ala qurbin shine ne mai fassara ya fassara shi da nan watan bisa ga kurkusa lokacin tafiya ta yi kawai wani mawaki ke cewa wa aral maniyata kullama ra'at bika shaybatan ja'alat kamar ma nabliha al-mutawatir ni fa gani nake mutuwa kullun tagitin take yi da zaran ta duba ta duba ta duba ta hango ka fara furfura shikenan sai ta saka target kullun tana harbi tun kibiyan bai iso a gurin ka yana zoga gaban ko ta rana sai ayi dace gashi ya zo ya kid ya wuce ka ana haka ana haka ko ta rana sai a tako mutum to Allah ka sa mu cika da imani eh wa jahilnaha ka allam nakhtabirha ala tuli tahawuni wan nafasi haka ne ko jahilna ha mu mun jahilci mun jahilce ta me muka jahilta ita duniya mun jahilce ta cewa mai karewa ne abin da ke cikin ta kuma mai karewa ne ka allam nakhtabirha kai ka ce ba mu taba jarraban duniya ba ba mu taba gani gwada ta ba ma'ana ba mu taba ganin wani abin da ke cikin ta gashi ya kare ba na tabbatar dukkan mu na inda za a tara mu ai ma kowa tambaya ya babanka na raye ina jin galibin mu zamu ce ai iyayen mu sirrin su Allah ka musu gafara Allah ka cikin iyayen mu da kakannin mu jahilna ha mun jahilce ta ka Allah naktabi kai ka ce bamu taba jarraban duniya ba bamu taba ganin wani abin da ke cikin ta gashi ya kare ba ala tuli tahawuni bisa ga ainihin tsawon ala tuli tahawuni ai ko kuma barna shine alfasadu wal ma'asi kamar yadda ya fassara mana nan kasa mun jahilci duniyar ba mu taba kaman ba mu taba jarraba ta ba bisa ga tsawon sakaci da barna da muke yi ba wanda ya isa ya ce wallahi tun lokacin da ya balaga har yau bai taba saba ma Allah ba wannan ma tunanin kuskure ne to Allah shi gafarta mana wannafazi wannafazi da kuma mene wannafazi da rashin zabura annafazi alwusub a wannafaz alwusub wa adamin tauba da rashin zabura domin tuban neman tuban Allah ya gafarta mana wana ma'ana mun dade gashi kullum barna muke muna sabo muna saban Allah da sauransu ga rayuwar kuma ta yi tsawo duk da barnan da muke yi da kuma rashin zabura mu mene mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala ka allam kaga ga ka allam mu kafafa mina sakila ko ولم نعلم بأن لا لوث فيها ولا تفريج غير الاجتياز ولم نعلم بمسني ba. ma'ana mun manta wannan wallam na annab din rashin sanin na mantuwa ne wannan domin wa in minkum illa wariduha ba mu taba sanin ba bi Allah lubu fiha cewa ba ba a zama a duniya a to ai kamar yadda na faɗa ne dole in dai gidanku ba a rasu fito kusa da gidanku a rasu mun manta ga baki ɗaya kaman wancan da ya rasu muka je muka janazarsa kaman mu ma ba za mu mutum ba mun ci gaba cikin barna da sabon Allah subhanahu ta'ala ba kuma ma zabura muna neman gafaran Allah Allah gafarta mana saboda haka yan uwa kowa ya ta istighfari kawai wallahi wannan matsalan laluran zaka ji mutane sun ce ai wannan ai wannan halin da ake ciki corona ce ta ja mana ba wata corona halitta ce daga cikin halittun Allah mu ne muka ja mu kanmu mu koma mu ta istighfari mu gani mu gyara ayyukan mu kowa ya koma na Allah kowa ya koma ya zama salihu in sha Allah ta'ala za ka yi kallo mu je cikin suratu Yunus falaula kanat kariya amanat fanafa'a himanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabul khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum to mu ma idan mun nemi gafaran Allah la mun kuma muka zama salihu limami salihi mata salihi miji salihi yara salihi kowa salihi gwamnonin salihai shugabannin kasar salihai wallahi tallahi za mu rinka samun arziki cikin sauki ka dubi yanzu buhun dawa buhun gero dubu goma sha shida ko masara ma haka sha biyar dubu goma sha biyar to buhun shinkafa kuma fa na'am yanzu dai duk wanda ya zama extended family sai a hankali ko ba ka bane duk wanda ya zama mun ta hasi ga jimu to sai hakuri da jamu zakari salim sai a hankali duk gidan da galibi da can ake dafawa ake dafa uku abinci yanzu galibi sai dai a hankali sai dai a hankali yanzu to yan uwa mu tuba ma Allah mu koma ma Allah wallahi za mu sami Allah shirye yake innahu kana gaffara innahu kana gaffara to Allah ka sa mu dace walam na'lam bi Allah lubza fiha mun manta da cewa babu zama a cikin duniya shine waqatin ha sariyu zani anha wala tafrija babu kuma wani yaye mun manta da cewa babu wani yaye bakin ciki gairu lijtiyasi face mene face alititiya shi ne almururu alisirati mun manta babu komai face kokarin neman mene neman yaye bakin ciki ta fridge kenan kalmomi biyu ne akwai alfaraj alfaraju ara shi ne buɗe watan a yaye maka wani bakin ciki da kake ciki ina ji akwai wani kutayi abuwa bulfaraj ko to sai mun yi kokari ko da rike wajen karanta wani littafi abwabul faraj babo ba da za ka bi na kokarin Allah ya yi maka duk wani bakin ciki in kuka ce alfarj da daurin ra'un kaga suna ne daga cikin sunan alaura Allah ka samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah tafrid shine yayewa yaye bakin ciki da damuwa da makamacin wannan na'am walid نعم مم. نعم eh kankara shine mai fata bardin sanyi insha Allah barakallahu fikum na'am sai ina ne yanwa ijtiya shine ketarewa imamu shatibi na cewa akhi ayyuhal mujtazu nazmi bi babihi yunada alaihi kasu da suke ajmila ijitiya shine ketarewa ijitaza ya jitazu ya ketare kenan ko to na ketare bai zan ce na ketare zan ce mene ijtazaitu ala bani lada na ijtaztu idza sakana akhir al-ajwab hudhifa wasatuhu go jazakum Allah khaira ijtaz ijtaz ijtaztu na ketare kenan to mata fa ta ga mata sun ketare sai ka ce mene ijtaz na albadin lada waye jama'a da yawa fa a wannan kaga yana da sauki to barakallahu fiku harfu ta'i ko harfu ta'i kafa bil mar'i ariban an tarahu min ash-shani rafi'i ila hitati ala al-madhmum min fi'lin harisun afwan kafa bil mar'i an aran asalin ibaran kafal mar'u ne kafal mar'u wa kafallahu almu'minil kitala to fa'ilin kafa ana ƙara mishi ba'un za mu ji lirabin sa shi yasa sai ce kafa bil mar'i aiban ya isa ma dan adam ya zama mishi aran ma'ana aiban ya isa ya zama ma dan adam abin aibi an tarahu kullun ka ganshi min sha'anin rafi'i dangane da wani al'amari madaukaki idan hita'i zuwa ga mai sassautuwa aibi ne kaga mutum duk wani aikin alheri yana baya baya in hatta yanhattu in hitatan shine mene sassautuwa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to duk wanda yake nesa da abin alheri baya baya da abin alheri akan ce in hatta yanhattu mun fahimci wannan ko aibi ne ga mutum ga ganshi yana baya baya ga mene dukkan aikin alheri kamar wa idza kamu ila salati kamu kusala to aibi ne Allah shi kare mu kalmar kafa fi'il madin ko bil mar'i sai ka ce ismun majrurun lafzan marfu'un hukman aka kire rabe shi domin shine fa'ili na kafa ai wa kafallahu المؤمنين القتال أليس الله بكاف أبدا أليس الهمزة استفهامي ليس فعل ماض haka ne ko bikafin sai ka ce alaysa Allah lafzul jalala ism mene na'am to ita tana ɗaya daga cikin addan ikhwatu kana ko ko ikhwatu inna ikhwatu kane ne ko to lafzul jalala sai zama mene ismu inna ko bi kafin sai ka ce ba harfu jar za'id kafin ismun majrurun lafzan mansubun hukman da ba ba undin nan sai a ce mene alaysa allahu kafiyan abdahu jawab mu fahimci nan ko to Allah ka samu dace na'am eh shi ma majrur lafzan eh marfu'un hukuman insha Allah ta'ala yana nan duk zamu zo su a cikin nahu din nan insha Allah ai nahu wadai din nan inda ka bi su datsan datsan ka fahimce su da izinin Allah sun ta'ala da inda ka shiga za ka gane kai ma wani siboyi ne amma dan Najeriya ba na'am kafabil mari aiban ya isa ga ya isa aibi ga dan adam an tarahu ga ganshi idan hitati zuwa ga sassautuwa ko kuma ja da baya min shanin rafi idan gani da al'amari wanda yake madaukaki al'amari mai daraja wajen gaskiya ka ganshi yana ja da baya wajen sallah ya ja da baya wajen dukkan ibadoda ne yana ja da baya yaya malam yau istighfari sau nawa kai to Allah Allah shi kanmu gaskiya rabona da istighfari yau shekara da wani ya zubin lai malam wallahi ba abin shiga bane zaka yi mamaki wallahi kwa zaka yi mamaki ka je manya manyan biranen mu inda dukiya ce kawai kuɗi kawai duniyan kawai aka durkusan ma wallahi malam kai mamaki sallallahu alaihi nabil karim to ai zan zan yi karken nan to to to barakallahu fikum jazakumullahu khaira alal madmum min fi'lin harisun alal khairati munqati'ush munqati'un nashati ya kuma isa ga aibi ga mutum ya zama mene harisun mai kwaɗayi alal harisun mai kwaɗayi min fi'ilin daga wani aiki alal mazmumi bisa ga ainihin abin zargi ma'ana in dai aiki ne na zargi in dai aiki ne mara kyau in dai aiki ne za a ce Allah wadarai to sai ka ganshi mai kwaɗayi ne bisa ga aikin mene bisa ga aiki wanda yake abin kushewa inda za a sha giya ne shi ne a inda za a yi wulakanci ne a tozarta mutane bayan Allah shi ne a inda za a yi kaza so ko jama'a ko kuma san a cikin irin kaura kaura din nan fa akwai wanda yake shi ba a neman shi su tabaci ba a neman shi su tabaci Allah shi kyauta to alal khairati munkati'un nashadi sannan kuma abin aibi ne ka ganshi munkati'un nashadi abin yankewar nashadi ma'ana mana nashadi alal khairati wajen aikata aikin alheri in dai saban Allah ne to eh ne amma idan ko aka ce ibada ne ko aikin alheri aikin taimako to sai ya ganshi ba shi ba nashadi haka zai aikata wai za ga mu ila salati ka mu kusala haka haka munafikai munafikai suke in suka zo sallah sai gan su cikin mene cikin kasala kai ka ce ma ba za su iya sallan ba an ya wancan ko babba ciki damu shi ba an ya wancan ko yana son ma sallan da sauransu amma ko da da zaran abin duniya ne yawa nan za a gansu da bi kulli quwwa wujudin Allah shi kare mu na'am aku ai- to ina ina ma aiko dan nan kasala kasala babu ballan tana magin gidi yushiru bi kasfihi amran wa nahya ila al-khuddami min sadr al-bisaqi sai kaga shi irin waɗannan waɗanda ba su da karsashi lokaci wajen lokacin aikin alheri musamman wanda yake da dukiya yushiru yana yin yana yin ishara bi kafsihi da tamin da tafin hannunsa wannan hadha min babi itlaqil juz'i wa arada bihi a yanzu idan za a yi nuni akan yi haka ne ai hannun ake amfani shi ko kamar yadda ibn juzri yayi menene can walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mi'in bi faqihi sai kawo babu wani abin da zai gadar maka da sanin tajwidi tsakanin ka koyo shi ka bar shi mahara kwarewa face mene kokarin yin practice continuous practice perpetually kana training kana kokarin karanta alqur'ani bi faqihi da muka da mun muke sa aka sai ka mun muke da amma ina nufin menene baki ne to za ga yana nuni bi kafihi da tafin hannunsa amran wajen umarni wa nahayan da hani ilil khuddami zuwa ga masu hidima min sadri bisadi daga cikin tsakiyar shimfiɗa yana zaune ne kawai in za a kawo mishi ruwa sai dai kawai ya haka kawai shi ke sai a kawo ruwan duk abin da yake so zai yi ishara ne kawai ya nuni sai a kawo mishi abin nan mun fahimci wannan ko amma idan aka zo wajen ibada aka zo wajen alheri aka zo wajen aikin taimako sai ga wannan yana baya baya Allah ka Allah ka kare mu yara annal ma'azif wal malahi musabbibatul jawazi ala sirati saboda haka yara wai yana ganin cewan annal ma'azifa jam'i ne na mene mizaf mizaf akwai wani abu nan da wani abun kiɗa sarewa kawai mizab na mizab ko giraya Eh, to a shi wannan mizab a ba zai zama sarewa ba Me a wannan mizahar ne sarewa shi za ka ga ana ana kada shi ne kaman giraya ne babba ana kada shi babba haka ne to eh, launi ne au, ga- ga ma mai sauki a je- a jefa ma farfesa google Za- ka ce suratu mi'izaf zai turo maka da hoton shi kawai a yan gama shi kenan na malam alaikum salatullah na annal ma'azifa ne ka shi- ka sa shadda- ka sa digon Mi'izaf yana ganin kayan kiɗe-kiɗe wal malahi da kuma guraren kiɗe-kiɗe casino jam'in malha gani yake zuwa wajen ah, raye-raye da kaɗe-kaɗe da molo da giraya da makamancin wannan musabbibatul jawazi su ne za su ba shi dama ya iya ƙetarewa ala sirati wajen tafi wajen wucewa sirati kaga wannan ai kafa bihi ayran fa ai wannan ma hauka ne ma لقد خاب الشكي وظن عجزا وزال الكلب منه عن عن النياط لقد خاب الشكي والله حقيقة shaki mara arziki ya taɓe wa kad khaba mallasaha din da kaga kad sai aka malla mata lam wannan lamun sai kace lamul qasami wallahi ya taɓe shi shaki wa zanna sannan kuma yayi wani irin zato zaton wannan na baya ko wanda yake ganin kaɗe kaɗe da gwarere za su tsiratar da shi daga mene daga daga siradi to wannan yayi zato ne ajizan saboda mene saboda aj- ajizanci irin nashi wazala wazalal kalbu minhu sannan kuma wazalal kalbu sannan zuciya tasa ta mene ta zame fa zalla kuma shaitani ko anha na'am Ah, menene fa wasala kalbu minhu afwan zala gushewa ko wa zalil qalbu minhu sannan zuciyansa ta gushe ta gushe gabar mene anin niyati gabarin tunani gabarin tunanin cewa mene gabarin tunanin cewa zai halaka ko kuma gabarin tunanin cewa duk abin da yake cikin ni'ima zai gushe karke zai fada cikin halaka anniyatu huwa ma yata'allaqu bil bihil qalbi shine duk wani abin da ke zuciya take rataya da shi yani anna anna qalbahu lamman tamasa bil ma'asi yayin da zuciyarsa ta shafe saboda barna wato ma'ana ya samu damsil basirati ka annahu zala kaman ya bushe ne an mahallihi ga gurinsa fa ataka da zalika sai sai itikadin haka yayi itikadin cewa kade kade da rere za ta za su sa ko ba shi daman ya ƙetare siraɗi ma'ana sai ya ɗauka cewa wannan kaɗe-kaɗe da raye-rayen da yake yi da saurin da sabon Allah shi ne zai ba shi dama ya wuce ƙetare siraɗi kun gane ko to zuciyarsa ta mene ta ta ta ta toshe ta bar mene zuciyarsa ta ta guce ta zame gabar mene tafakkur tunanin abin da ya kamata ce tunani da tunanin shirya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to insha Allah sai mu tashi harfin za'i kenan ko na sha uku insha Allah to abinda Allah ya bamu iko muka karanta daidai muka bayani Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah shi kwantar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da